بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da ake gabatarwa a nan masjid sabilu guda gaban katare da magaram na littafi na al'adabul mufrad ko adabul mufrad na imam buhari mahol ma'alifin kitab abuwa abu masumu militaif abu abdullahi alkuniyar shi abu abdullahi sunan shi wa muhammadu bin ismail kenan buhari bai sayi buhari sai ka ce sunan shi muhammadu bin ismail alkuniyar shi sai a cewa abu abdullahi wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 buhari imam buhari ya rasu hijira tana da shekara 256 wanda wannan littafi adabin operat ɗaya ne daga cikin littattafai shi babban littafin shi wanda aka yi sani bai ci adabin operat shi ne jami'ar sahih ko sahihil buhari wanda shi ne asakul kutub dukkan littattafan hadisai sai buhari shine lamba 1 shine gaba kuma haka wannan littafi al'adabul mufrad yana ɗaya daga cikin littattafai waɗanda suke koya tarbiyya da tabi'u na musulmi don wannan awancan satin mun kare babun ismu man ashara ala akihi bi gairu rushdin ismu man ansitu ala jabu isu man ashara ala akihi bigairi bigairi rushidin can mu kare ko yayin sai mu tashi hadisi na nawa zan mu tashi hadisi na 260 hadisi na 260 babe na 130 da daya inda yake cewa mai attahab ko mai attahabu baina ba taha ko kuwa taha sai kaja attahab bainan nas menene tahab bainan nas attahab minar daga na ga dokar minar ko soyayya kenana so musulmi sai bi su so juna kenan son juna tsakankanin mutane kenan ka ce at-tahab bainan nas son juna tsakankanin mutane kenan wannan babi na 131 zai koya ma at-tahab yanda ai can ayar alqur'ani da tace innamal mu'minuna ikhwa ikhwa mu'minai da inda suke yan uwa ne ba su go baina ahawaikum kuma wani guri ce la yumina ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu dayan ku ba ya zaman tawa mumuni sai ya so ga dan uwan shi abin da yake so da kansa da wannan yema wannan babu at-tahab soyayya tsakankanin mutane sai kama ruwaya ta farko inda yake cewa
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو
حدثنا إسماعيل بن أبي ويس ديسان سوسنت ديسان سوسنت حديثي
قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي سويد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفش السلام سلمح a'a wa abshu وأبشوا السلام تحابوا وإياكم والبغضة والبغضة فإنها هي الحاكلة a'a fa inna ma hiya halika أصل النينة to فإنها هي الخالقة eh,
حا- halika لا سكمش. حالقة ba mara da ba ko نعم.
me mara da ce ha eh to zaga لا أقول لكم تحلق تحلق الشعر ولكن تحلق الدين
jazakallah khair. kenan kullu idan yana karantawa mu rika bin baki bayan baki yanda yake karantawa muna karanta kamar tare da shi a zuciyarmu hadisi na 260 yace hadasana isma'il bin abi uwais ya samo daga isma'il bin abi uwais kala hadasani ahi shi isma'il bin abi uwais yace dan uwana ya bani labari kenan yana ne dan uwan shi wane kannan shi ko ko wan shi shi ne ji hadasa ne ahi ɗan wannan sunan shi abdulhamid bin abi uwaisin da shi ismail bin abi uwaisin da abdulhamid bin abi uwaisin i- wa da kane ne kuma mammasu kamar kanwa imamu na maliki ce mammasu kenan shi ne ce ahi kenan kenan ismu abdulhamid bin abi uwaisin kala hadasa ne ahi kenan ahi ismu Abdulhamid ya ce an Suleiman bin Bilal an Ibrahim bin Abi Usaidin an jaddihi an Abi Hurairata Abdulhaman bin Sahar ad-Dausi al-Asahi. An Nabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi sallallahu alaihi wasallama yace wallazi nafsi bi yadihi rantsuwa ce na annabi ce na rantsa da wanda raina yake gurinsa kenan ya rantsa da da Allah kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ne kai faɗi magana sai da ya rantsa da muhimmancin da yace wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina yake iko sai yake hannunsa to ga yace la tadkhulu jannata ba za ku shiga aljanna ba hatta tuslimu har sai kun zama to musulmi sai kun shiga musulunci kenan nan za gane kafiri bai shiga aljanna la ta da kudu jannata ba za shi shiga aljanna ba har sai kun yi to kuma yace wala tuslimu ba za ku yi musuluncin nan ba hatta tahabu har sai kun so juna na so ka kaso shi da ko soyayya tsakanin sai ce wa abshu salama ku watsa sallama ku rika yawan sallama tsakanin ku an ga juna a gaisa a ce assalamu alaikum in kuka yi wannan tahabu dalilin wannan sallamar da kuke Allah zai sa ku san juna wa iyyakum ya tuba cewa na hane ku iyyakum na hane kamar kana mutum ka shine kace na hane ku wal bugudata da kiyayya kin juna adawa tsakanin juna musulmi fa inna ha hiya khaliqatu domin fa inna ha adamir yahudu ila al buguda fa inna ha hiya khaliqa domin ita wannan kiyayye halika ce bi halika na aski a iskut yawa halika min al-khalaqa ya aski ba halitta ba ta kenan ita wannan kiyayye ijala ya halika ce kenan mai askewa ce ma aska ce ita kiyayya aska ce mai kashi shine cewa fa inna hiya halika ita kiyayya aska ce kenan aska riza ce mai kashi yace la aqulu lakum tahaliku sha'ab ban ce muku wai gashin kai ne ta aske ma an ce ma kiyayya mace ce ba su kace to ba wai gashin kanka ba za ta aske ma ta makolu a'a walakin ta halikuddin za ta zo ta aske ma addinin gaba ɗaya babu shi kenan tashmihin ne ma nan kamar yadda ka san aska tana aske ma to haka in kuna kiyar tsankanin ku za ta aske muku addini ya zama to babu shi yanzu aka ma aske aka ma kolo ya ake ganin ka ai tas babu mai to haka ne talgo to haka ne inda kiyayya ta kakkanu ku shi ma kiyayya za ta aske muku addini ku zaman to tal babu addini kenan wani hadisi muke karanta da mu eh eh sai an yi kaza kuma wani hadisin ana adabin furar ma ya sake mai doshi garwaye wannan in ka diba hadisi na 900 980 nafsa nawa 1980 ya sake mai doshi a nan adabul mufrad in ka diba hadisi na 980 zaka ga ya sake ya sake mai doshi ga ruwaye muslim baiti ya zo nan muslim ya mai doshi kaga anan da ya sake mai doshi a na 980 sai ya ce ma hadasana muhammad ibn abdullahi qala hadasana ibn abi hazim wal qanabiyu an abd aziz an allahi an abihi an abi hurairah nan ma daga aba hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul jannata ba za ku shiga hatta tu'minu har sai kun yi can kuma sai ce har sai ku yi musulunci ko nan kuma sai ce har sai ku yi imani wala tu'minu ba za ku yi imanin nan ba hatta ta habu har sai kun so juna kenan son juna mu shi ke sa mu kare imani sai ce ala adullukum bazan shirye su da ku ba can kuma ya ce iyyaku ko na hane ku nan kuma sai ce ala adullukum mana shirye da ku ba alama ta habu na bihi a bisa abinda kun kun yi shi za ku so junan ku qalu bala ya rasulullah sai sahabai suka ce eh manzo Allah gaya mana abinda in mun shi zamu so juna mu tsakanin sai annabi ya ce musu afushu salama bainakum ku rika watsa sallama tsakankanin ya ne wa sallama kenan duk mutum ya gamu da dan uwan shi musulmi kai ya girman kai assalamu alaikum a gaisa ayi musafa kenan kaga bai ci ya mai doshi hallu imam muslim ya kashi hallu wannan hadisi a cikin sahih muslim a kitabul iman babun bayanin la yadkhulul jannata illa mu'minan a can sai ce la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabaitum afshu salama bainakum ga muslim wannan yace ba za ku shiga aljanna ba sai ku yi me ba za ku shiga aljanna ba sai ku yi imani ko ba za ku yi imani ba sai kun so junanku ba na shiryar da ku ba abinda zai sa ku so junanku in kun aikata shi ku so junanku ya ce abu salama bai na kun ku rika yawan yin sallama wannan garwayewa garwaye musulun kenan ga darwaya mu na cikin musulun ma daga aba kuraira ne nana adabul mufrad ma daga aba kuraira ne amma dai kuma sai daga hanyar zubair bin awwam a can sunan turmizi sai ya fito daga hanyar sahabi alhawari zubair bin awwam wani ya ɗaya daga cikin ashirin bashiri na bin janna a can zubair bin awam a can cikin sunan na turmizi sai zubair bin awam radiyallahu anhu sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dabba ilaikum da'i ummamu qablakum alhasad wal bagada wa hiya halika Allah ya kowa ya ka muku cutar da ta kashe al'ummomi waɗanda suke tun gabanu cutar da ta kashe al'ummomi waɗanda suka wuce ta shigo cikin sai annabi ya ce musu menene sai suka ce musu alhasadu wal bagadawu hasada da kiyayya rashin san juna da kiyayya kenan wannan shi ya kashe al'umma wanda suke baya sai can ma yace wahiya halika ita wannan kiyayya halika mu aska ce yace amma inni la aqul lakum tahluku sha ban ce muku tana aske gashi walakin ta haliku dina tana aske addini ne wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannun salatar kuluna jannata ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun yi imani wala tu'minu ko ba za ku yi imanin ba hatta tahabu har sai kun yi soyayya ala adullukum ala ma tahabu na bihi shin bazan ba ku labari ba a bisa abinda kun kuyin shi za ku so junanku sai ya ci afushi salama watsa sallama tsakankanin duk an gama arkawa juna bi sallama kuma wannan yin wa sallama tsakankanin juna kinnan farkon wasiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso daga garin makka ya zo garin madina farkon da aka tarbe shi 'yan madina da suka tarbe shi farkon abin da ya gaya musu wannan kama farkon diskur na farko na annabi a madina wannan ne a yi soyayya juna ka a rabukai shi ne farkon diskur annabi a madina da koyarwa da ta zo ita ma abi dauda kata da sunan inda abdusalawa nan daga wannan malamin na yahudawa a madina wani ne babban malamin yahudawa kuma wanda ya musulunta jazakallah ga ruwaya abdullahi abdullahi bin sallami ko abdullahi bin salam ya rawaito ta abdullahi bin salam ya kasance ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman yahudawa waɗanda suke garin garin madina to bayan ya musulunta yake kawo wannan ruwaye ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo garin madina sai ya tsaya a kubba da ya tsaya a kubba kenan bai shigo ba cikin gari sai mutane suke iske shi can suna mai sanar da zuwa kan ma iso gari yana kubba inda aka ce asira ba makaranta ba anan yi fara bi ayya gina asira bai a kubba me yayi a kubba asira duk yin shi nan to to kudan ma da ba da su daga can ya gina masallaci tun da yanzu an je wanda ya je makka da kuma masallacin na kuba ana zuwa ziyarar shi aka ce in kai sallah raka biya cikin shi kamar kan ladan masjid kuba ladan ladan umara ki ba kai sallah ciki alhaji ne su suna zuwa ziyarar sai raka biyu to mu zo zace da muke lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce zo tsaya a kubban nan ana zuwa gurin shi ana zuwa gurin shi ga ruwa wannan ta abdullahi bin sallami sai shi ma ce sai yaje amma dai yace shi yaje da abubuwa guda biyu ba da ni a lokacin da yaje ba ya musulunta ba tunda ai shi babban malami ne huda ya karanta siffofin annabin da kaza da kaza da kaza da kaza duk ya sani sai yace zai je ya gan shi kuma ya mai tambaya ne abu biya kai shi kenan ya gan shi yayi dan daga gane shi in annabi ne ce ya sani ba ma siya mai tambaye ba da ya jago da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi bin sallami sai ya ce wannan fuska ba fuska magarici ce ba kamma ya ce ya shiga imani ya ya shiga musulunci kenan sankan kusan da ya kare kiran to a yi da yake ba da labari ba da ki dogon labari ne ana da kwayin da yake cewa har zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi guda uku wanda wannan tambayoyi guda uku in ba kai annabi ne ba ba wanda zai iya ba da amsar su kuma a nan kan yi musulunta inda yake cewa ya adab sallallahu alaihi wasallama amma dai kan ka bayyana musulunta ta ka tambayi su yahudawa ne ni wane ne a matsayinsu a gurinsu kama a tambayi mini shi wane ne ba sai ya musulunta ba a tambaya sai ta adab sallallahu alaihi wasallama inda yake tambaye su wane ne abdusalam bin wane ne abdullahi bin salam a cikin ku sai suka ce ai babban mu ne malamin mu ne dan malamin mu malam ne dan malam shi kan malam ba mun su dukkan malaman mu ne kaza kaza sai aka ce to ya musulunta sai suka juya ana suka ce ai wawan mu ne kaza kaza suka fata shi misali ai shi ne can cikin suratul ahqaf yake cewa me ayi nan wa shahida me wa shahida shahidan min bani isra'ila ala musulmi ko sai aka ce bi kuma fa amana wastakbartu ai wannan da abdullahi bin salamin ne yake wa shaida shahidu min bani isra'ila ala mislihi kenan sai wani mai shaida ya shaida a sakwatamcin wannan alqur'ani sai ya shiga musulunci ko kuma ko ya girma kai to duk ba wannan zancen ba muke zancen da muke wane ne muke cewa dai haɗin kai da sallama ita ce wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko a ina to sai abdullahi aliyu a wannan abdullahi bin salam sai ya ce awwal shay'in sami'tu hu takallama bihi farkon abin da naji annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana da shi lokacin da yazo madina an zo tarban shi yace ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba daya kamar da kai diskur kamar don hankalin mutane sai ya ce afshu salam ku rika yin assalamu alaikum ku rika sallama tsakanin sai ya ce wa adimu ta'am kuma ku rika ciyawanci da abinci kuna taimakon abinci mai yunwa ku rika ci da su sai ce wasallul arham kuma ku rika yawan sadar da zumunci wasallu bil laili wan nas niyam kuma ku rika yawan tashi da dare kowa na bacci ku rika yin sallah sai ce in kuka yi wannan abubuwa tadkhuluna jannata bis salam za ku shiga aljanna da aminci kenan kaga wannan ruwai da yace abshu sala la tadkhulu jannata hatta tuslimu ko wala tuslimu hatta hatta tahabu afshi salama ku rika yawa wai sallama tsakaninku kenan sai ka gane ita ce farkon wasiya wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a garin madina da shigo don muhimmancin ta da abin da ake so su musulmi so ake su yi su so juna su yi inyo su yi ta yada amma dai kai kana ki shi yana ki shi yana ki kenan ku kai batsin tsiya hannun ki da malamai sun ka abubuwa guda hudu wanda abubuwa nan guda hudu shi ne sababin soyayya ta musulmi idan musulmi ya ce suka kiyaye wani abubuwan guda hudu to duk yadda ake za su so sunansu abubuwa guda na to wa zai zana su abubuwa guda hudu wanda musulmi in dai suka yi su to wannan zai kasance insha Allah za su zo su tafi soya tsakanin su malamai suka jira su guda ba sai ke na farko ai ga ne ya ga na farko sai ce ma sallama da al'umma da ta zama to bata da girman kai tsakanin su in suka gamu ba babba ba yaro ba malami ba babba ba mai kudi ba lebura ba mai kwasa gada mai kwasa salanga ba alhaji don da sashi kowa ya huta girman kai kowa game da kowa yana mai sallama irin ta dan uwa musulmi assalamu alaikum assalamu alaikum kuma a gaisa mun gane kenan afshu salama bai kenan duk assalam in je muna yawan sallama tsakanin mu kenan Allah zai gama kuma san ba division mu rabu wani bai san wani wani bai san wani to ta daya na biyu kuma albugu da ayyata kishiyai kishiyar sallamaci kishiyar sallamaci inda babu sallamai ai dole kiyayya ta zo na biyu sai suka ce alhajiya kyauta kadu ya zama to tsakaninmu da kwai kyautuna da muna wa junanmu kyauta ina taimaka kana taimaka ina yi karin wani abuwa in baka ka bani in saya ma ka saya mu ba babbar kyauta ba kowa daidai ƙarfin shi muna zaune ma zai sayi ruwa tana buƙatar ruwa wanda dala biyar ne in saya maka saya mu ke ne zama to tsankanin tsankanin mu da kwai yawan kyauta kan kowa ya matsi ai cewa hadisi ya ce wa taku shuha ku yi tsoron ruwa domin ruwa ita ce ta hallaka waɗanda suke bayan ku har ta sanya su suka ɗauki makamai suka zubda shi kenan na biyu tsanzu musulmi ana so su rika kyauta tsakankanin su da in gurgudan kuma kaka ce kyauta ita sai babba a'a daidai ruwa daidai sai wuta ruwan kada kuka sai mun na san ai mun yi hadisai nan na a mu kyauta juna da wanda ya ma ma'arufi ka sa kyauta mai kai wannan ko to shine kyauta ai kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ne ma yake cewa me tahadu tahadu tahabu tahadu tahabu ku yi kyauta sai a so tahadu ku yi kyauta sai a yi sai a so yanzu misali ko da zai kwanan ku samari misali kuka je neman aure example kenan da rijuwan da da usman sai suka je neman aure da suka je shi neman aure an bashi an ga kwaye an ga komi shi riduwan misali in yaje kawai sai dai gaisa a kame ruwa sha a kame wani biskiti ya ci kawai tashi zazzage ta yi to shi kuma wannan iya ta yi ya ɗan karye dama daga yaran gidan sun tarbo shi yana wuce wata jika mai ce ganin ku sai kaza a su haɗa gida suna a wani ne zo bada wani bada shi kuma wani shuru ba kus a kame ruwa da fiya watan nan ko ana girma shi kila a kame ruwan budokin nama ko awa a ajiye mai eh to kasanta ta yi tafiya ai wanda ga zo na yi guda wannan ko da magana ta yi nisa eh shi ya zo to ba kus sai dai yace ya mata aya hadisi kenan ko da sai zaka yi ko da da sai zaka yi ko da da sai zaka yi wani usul ne shiga wata yake so to shi wanda ya tahadu tabu in bai shi ba sai ya kwashi kasar din wazi leda guda kai mata to ko da zai kai leda guda ta kasa din amma dai sai kai ta haru ta abu din saboda kyauta eh amma dai baka kwashi ba ahadari ishmawi arba'un na wuya hisan muslim a a kan ahadari ishmawi arba'un na wuya sai hisan muslim ya zama to ka samu karba gurin ta saboda ni kana ta hadu kenan kana ba ta kananan kado yara sun zo an ce wani ya zo da gudu ka meka wani abu wasu rin zaka je kana biya alimantasiyar dan biskitin na biyar ta da kara karya wuce ka bi ka saya ka je ka watsa yara a gida kaga zaka samu su wasan jifu sun a gidan a yi san gadawa za a yi san shi usman ne mai ko kenan ga jija ya kunnuwa ruruwar ba zancen shi to ta yi taharu taharu kenan wannan ba kwaɗai ne ba addini ne ya ce murika yawan sai a so kenan ko al'adar zaga din mai kyauta ko da aure ne kai sai misa ke yanzu sai tahiya ta yi nisa al'adar mutum muna ga wannan sai ta ta yi nisa kana son wata kana son wata ta yi nisa sai ga wani ya zo ya yi shi ba wani ba Allah sai je ki samu ta sai aura da yake samu ta sai aura wani ana kama misalin wannan saboda wai dan a gani ne yadda ake tsaya shi yasa ake buga misalin wata duk da duk buga misalin da ake buga gani shi ba yana son wata ne sai aura zai auri wata ya ta yi hira ya ta yi hira kawai ana nan ana nan uwaye an zamna da wani da wani aka ci an bashi amma dai ba a yi siga ba aka kai sadaki to ƙauye ne to ana na ana na irin wannan tabara da hewa ne zo daga libi da kanto radio ya kama da ya ka zigigi ya ka kaza ya ka kaza ya ne ta ce sai wancan kaga me ya dore tahadu tahadu sai zo tabu shi kuma san da yake kan yana sa aure ya tabu mai haka yana cewa ya za a yi kawai ba addini ba kaza shi yana ga shi kusan ne cewa yake ba addini ba kaza wani ya zo zai gudda ni kuma ne auren ta zai ina aure ta kuma a hankalcen ba kuma kai ne uban in zaka bada wannan shi zaka ba tunda wanda zai sa ta karatu zai kula da addini zai masa kaza zai kwata shi wancan dan tabara da baka ba shi ba to me aka yi gudda shi saboda kyauta sai ka ce yada aka zama da shi aka ce ba ka ake marayu ba yanzu ka samu yan ɗari ɗarin nan tun da ka da hali sabu sabayin ɗari ɗarin nan ka canza ka samu duka wata miso in bata wuce dibi za ta wasu abin da wani ya sai da shi ya ce ka samu yan ɗari ɗarin nan ka canza sabbi da yan jika jikan nan ka canza ka samu turma a ta wannan ko da wannan zawara ake cewa ka sai guda biyu ka je ƙauyen aka ce damar da ka shiga garin an ka shiga gari kana iske irin lattisha wannan a zaune a gari ko to da kayan suke suka mutu yadda ɗiɗin na wata shiga abuka ba da kaci a yi fatiya ya dai shiga yi wannan kuma ka ce ka je sai ranar kasuwa kawai ce ranar kasuwa ko ya cika kan yi je gidan ma ya biya dandalin inda malamai suke zama ba da kudin ma ya ce gana ana mai son wance ce mai son wance ce ya gama da wannan ya yi gaba gororin ta sun zo da kasuwa ya bi su da ɗari ɗari ya biya gidan kakai da turman nan ɗan shika uku zawara ya bada kan yi je gidan ma labari ya zo mushin mujin wance ya zo ake cewa eh kawai da yi wanda yi wanda ya haka haka wanda bai wuce ba kenzil da zuwa benmil sai ya gama da wannan ɗanta ya gama ya ba ya kunna wancan eh sai da wanzo sai da aka raka shi ma aka dama mai hura aka mai kaza yana hanya kai zo ma kira ake ya sauka lafiya to kada dole tahadu ne tahawu yana musulmi zama ya gabanto kai kik ko kusa ba ne su waje shiga ya zai aura ya zama duk zai banko ruwa kawai bai ci ruwa in ai magana a ce son kuɗi gare ta ko uwa ta son kuɗi gare a taharu taharu ku yi kyauta sai a so sai dai kyauta daidai ruwa ba ta aka ba da yi karin abu in yi karya alashi tambaya ce to to ka gani kuma wallahi har ina tunani na sayi ruwa na kalago ba ni da kalagocin jirgiya to ka gani mutum na mai jasar karama wadda haɓa da baka mutu ta to ka gani kuma abu wani gari da na je abu ake ɗaukar haiwa ta noma wani to wadda fura take ne ta ku gani eh ta fito gidan da zan ɗauki haiwa ba ba a zan da ba na ne kwanci ana iska na maza a wani abu ne ya binne na tashi aka sai aka ce kai wancan yaron mutuwar daga ina ke aka ce aka kuma aka ce da kuma mai nani wani gari ne da da karfi yi talisi wannan mutum sai ya ce a yi akwai rubura a ba ka san kurkura eh wanda an addu'a nake ga Allah ta ya ba ni ta hadu ta hadu Eh. just ka ɗan ne zakawa mutum idan ba so mutum ya kasance eh masana ilaikum ma'arufun bakatu duk wanda ya mamuna abin alheri karama kuma ta hadu ta hadu yana kun gane da ko da aure kuka shiga ta hadu ta hadu ne kaga kai mata arba'unan nawawiyar da ya sani musulmin su arba'unan nawawiyar sai kewa da kata shi ko ba a kai shi da wani alai su yara ne su suka shiga ko aure ma littafi sai kullu a aure nan wuya da wannan an sa ayi wannan to amma dai kan ayi wannan in ayi wancan an yi janyo wannan hikima da ake ku gane eh taharu taharu jubilatul qulub ne aka ce ila hubbi man ahsana ilaiha eh ita zuciya tana bin wanda yake kyautata mata kenan abubuwan da yake sai soyayya dai guda nawa na farko sallama tsakanin murkai na biyu kuma kyauta tsakankani mai zama muna da kyauta kan mai kaburu na uku kuma kin sabawa Allah da bin umarnin Allah in sabawa kamar zaman in muna yawan sabawa Allah da yawan kin umarnin Allah shi ma wanda yana rarraba kabunan shi ma da kwa hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma tawada isnani fil islam fayufarriqu bainahuma illa bi zambin yahdusu ahad ibn umar yake cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ɗaya mutum biyu ku zama tuma suna son junansu kuma kaga sun da sun watsi an yi nan an yi nan yace in ka bincika ɗaya ne sabawa Allah eh kenan yawan sabawa Allah da kin bin umarnin Allah yana sanya babu soyayya tsakanin musulmi shi na nawa na uku na hudu kuma kwadai mutum ya bar san abin da yake hannun mutane kake zamanto kai mai kwadai ne kullum a baka kenan a zuhudu bi ma inda nasi kakkarka san kullum abin da kamar kakkarka san mutum saboda enterance yana da ai da kowa wanda su da nake like da kai dan entere ne dan kana da ne ko kai kana da wani matsayi yau babu wani abin baka da wani matsayi nayi na ji ai shi wannan hadisi ne ko wanda ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ya ne a cikin abu wani hadisi ma da hadisi dunni ala dunni ala amalin idza amaltahu ahabbani llahu wa ahabbani nas wani sahabi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzan Allah ka shiryar da ni ka koya mini wani aiki wanda wannan aiki in nayi shi Allah zai so ni kuma mutane ma su so ni ai zaman lafiya annabi sai ya ce mai ya nabi wa shamsu eh to na farko wajen kai gudun wajen ubangiji ce kai gudun duniya sai Allah ya soka ka zama to kai rayuwar ka ba kawai san abu ne ne ba san duniya kake in ka kiyaye dokokin Allah ba ka san duniya ka zama to rayuwar ka wurin akhirati ce hairun wa abqa ka yi san rayuwa ka yi tuna can da nan duniya to wannan Allah sai sai soka kuma wasu hudi ma inda nasi ka gudu abin da ka gudu abin da yake hannun sai mutane su yi ai shi na cikin kawo mota kuɗi ta ake ta tashe kuɗi tashe walaƙanci eh kenan wani abubuwan guda in muka gama su muka kiyaye su sai ga da koyi soyayya tsakanin musulmi amma da shi ya san kaga yanzu ai duka babu soyayya tsakanin da mai faɗin da mai shuraren da aka raba kallon da limanin sai ga hatta kungiyoyin musulunci yadda suke yanzu wannan ta datse wannan ta yi gabas wannan ta yi yamma akan suna da awa daya saboda wani abubuwan guda hudu su cika su ba hatta kungiyoyi zaga kungiya ce ta musulunci kaza kaza take abin sai ga an datse nan an yi shugaba nan an yi shugaba me yasa in kai leka sai ga cikin wani abubuwan ne guda hudu ko na farko yawan sallama na biyu barin saban Allah da bin abin da Allah ya umurta na uku kyauta na hudu ka guji abin da yake hannun mutane in ka kiyaye wannan abubuwan guda hudu muka kiyaye ka kiyaye ya kiyaye ta kiyaye kowa kiyaye sai ga da ko soya tsakanin amma in ba mu kiyaye ba ko da kira guda ne kira wa malami karshe dai malam masu istighfar da muke baski malamai da kungiya suna wa'azi guda suna kira masa suna suna mai amma sai ga an dace to duk me ka wannan san duniya kwadai rashin kyauta saba Allah amma dai muke yi wannan abubuwa sai ga komiya ya daidai sai ce ne basar shi ne daidai ko walazi nafsi bi yadi na rantsi da abu wanda rai nake hannunsa la tadkhulul jannata ba za ku shiga hatta tuslimu har sai kun shiga musulunci kuma ba za ku shiga musulunci ba har sai kun yi to sai ce sababin soyayya kuwa ta sallama tsakankaninku wa iyyakum kuma na hane ku wal buguda da kiyayya fa inna ha halikatun dai ita kiyayya ma'aska ce mai aski ce yace la aqulu lakum ban ce muku ba ta haliku sha'ara tana aske gashin kai walakin ta haliku dina tana aske addini kenan in ba soyayya tsakankanin kuna kiyayya tsakankanin kenan addini ma kamar yadda kaisa an aske shi ne babu addini tsakanin sai ce
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أنس بن, بن عياب عن إبراهيم بن أبي سويد مثله to wannan hadisin ai ruwa da mun kanta ta muka ce mun kanta ta muslim ko mun kanta abi dauda ko to sai buhari ne ya ƙara wannan isnadi yace hallu ta zo da wannan isnadi bai ce isnadi na sama na isma'il bin uwaisin sai ce hallu ta zo da isnadin hadasana muhammad bin ubaidil qala hadasana anas bin iyadin an ibrahim bin abi usaidin mislu kwatamcin na sama kenan shine wallazi nafsi ko kenan kamar ta zo da wannan isnadin hallu daga nan sai mu je babi na nawa 132 ya ce babun alifatu mai alifa mai alifa da wasu can kuma kura ne fa'an lafa baina bulubukun kenan alifa kenan kamnan juna son juna haɗin kai musulmi al'alifatu ai can ma'ayaci wa'an lafa baina bulubukun ya gama tsakankanin zikatanku kenan ka ce alifa a gamu gama kai kamnar juna san kai san ba san kai ba wajen kamar mu so juna mu gama kanmu mu zama uwa ɗaya uba ɗaya duk mene ne alifa ne wa allafa baina qulubukum sai ya ce hadisi na 200 yawa sai hadisi na 260 da ɗaya
قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني حدثني ابن وهب عن حيوة بن شريح عن دراج عن عيسى بن هلال بن الصديق عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح المؤمنين مؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال أن النعام أن النعم تكفر تكفر والرحي والرحم تقطع ولم نر مثل تقارب القلوب تقارب القلوب to ita wannan ruwaya ta 261 yace hadathana ahmad bin asim qala hadathana sa'id bin ufayr qala hadathani ibn wahb an haywat bin shuraih an daraj an isa bin hilal as-sadafi an abdullah bin amr bin asi an nabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace inna ruhal mu'minina ita ruhi ran mummunai layal ta kiya za su gamu fi masirati yau a wata tafiya ta yini guda ma wani abu hada su wa ma ra'a ahadu kuma sahibu kuma wani ɗaya daga ciki bai taɓa ganin dan uwan shi amma ne sai ga Allah ya gama mai dan uwan soya kamar yadda example da Allah ya bada aya ta hiya ne ba su taɓa ganin juna ba amma dai haiso shi ba shi ruwa kenan shi ne wannan ruwa take ne inna ruhul mu'minina ran mu'minai layal ta kiyani za su gamu fi masiratin a cikin bulaguro na yuni ɗaya bai gaba ɗaya kuma sai kaga Allah ya gama kansu sai dai ruwa ce wannan Ahmad ya hudo ta baitin ta zo ana adabul mufrad amma dai wanda afaha albani fi da ifal adabul mufrad ruwa ce kama da ifiya kuma babu hadisi wanda ya shahida alaiha sai na gaba na 260 da nawa da biyu yace hadathana abdullahi bin muhammadin qala hadathana sufyan an ibrahim bin maisarata an dawisin an ibn abbas ibn abbas wani abdullahi bin abbas ko abdullahi bin abbas yace kenan nan mawqufu ne ko ibn abbas wala zai kala mawqufu ibn abbas yace an-ni'amu tukabbir ni'ima ana butulce mata din ni'iman da Allah yayi ko kuma abubuwan kyauta da aka yi mutane suna butulcewa zamanin wai na nuna zamanin da muke ciki ne yanzu anni'imu tukaffir ai ce ya ce inal insanu rabbihi lakanun shi irin mutum mai butulcewa ubangiji ne kenan mai butulcewa ubangiji mai kafurcewa din ni'ima ce da Allah ne kenan shi ne yace anni'imu tukaffar ni'ima da Allah yake yi ana kafurce mata wal rahimu tukadda kuma zamanin mu ne yanzu ana yanke zumunta kama ana yanke zumunci maimakin duniya yanzu ta hizawa aina muka yi duk babi akan zumunta ko inda ha aba hurera mun yi hadisi aba hurera zai magana ma ce in zai yi majalisin shi ya ce duk wanda bai yake zumunta me yake zumunta ya bar gurgo muka ce me yake kaza duk da mitar sun kenan nan sai ce ya zamani da muke ciki wanda zumunta ana yanki ta ko muka lura muka gani duk haka ne tunda kamar yadda uwayen uwayen mu ma ka doka yadda suka yi zumunta suka san ƴan uwansu yanzu ai ba haka ne ba kowa yanzu ka doka daga shi sai sai matar shi sai ɗayan shi kawai zumunta ta tsaya daga kuzunoni ne kawai a yanzu mafi yawan zumuntanmu kawai mutum da gidansu ne sai kuzunoni shi kawai amma dai wani can can nisa aka yi dan nisa sai ga mene ne ba san wajuna ko kuma sai a yi inda ne uwaye aiki suke a kafa a kauye ina da su bayan uwansu yanzu a kan ga salula ga mai kira ma wahala ne kawai wani yanzu da kawai dan uwanka na jini na kusa wanda kila san ma ba ka san shi ba ko kuma sai bil munasaba wata an gaba wajen wani biki ko na kuwa a ce wannan haka zanka ne ka kaza ne amma a ce ka kazanka da kazanka kakannin ku da da ku ai duk ba haka ne ba duk dan uwanka ne shi da ka san shi tsoron titiya ce ta alama duniya ta zo ƙarshe kenan ana kafa cewa ni'ima ana yanki zumunta sai ya ce wallam nara amma dai ba mu gaba mislu da ƙarubul kulu kamar su kusantar zukata kenan kamar soyayyar juna duka tafi wa'annan lada yake ne kenan koda mun kafa cewa an kafa cewa zumuntai an yanke zumuncin ai babu kamar soyayyar juna tsakankaninmu tunda ai ita soyayyar juna tsakankaninmu ita ce take kawo ayi sai in ta samu ai zumunci ya zo in muna son juna mu dole ayi kuma dole mun kafa cewa ne ma Allah eh kamar zo na abubuwan guda da muka tsana in kowa ya tabbatar da su kaga dole mun yi zumunci ya zo kuma dole mu wa Allah godiya shine ne yace ma walam nara ban mu gaba mislu taqarubul qulub kamai kusanta zuciya kenan ayi so juna tsakankanin mu so juna kenan zaka karkashin wannan kake ganewa shi musulunci baya so baya san tsakankanin musulmi kaga ana gaba ma me yasa aka ce hatta in mutum bi suna gaba in dai ka shirya su ko karya kai ba laifi ba malam suka yi ko kamar yanzu mutum bi suna gaba kana so ka daidaita su ka daidaita su akan karya ma aka ce ba ba dokar ta karya da wani da wani suna gaba ka je ka cewa wani kai wani wace waki wanda fuska da kake mai kwana biyu wallahi bai jin daɗi ya ganka har komiya yake ya rasa abin da ya mai kawai shi ɗan ne kullum a ta aiki ku shirya wancan ma ka je ka gane akan koda ba su ba su gai ba kaga ƙarya ce kai amma ta ƙarya ce wadda lada ma zaka samu kaga masu kuma hallo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai hadisai da dama wanda suka nuna da kai hadisin Abi Darda ya ya rawato hadisi ga Allah sallallahu alaihi wasallama inda Abi Darda yake cewa ala adullukum ala afdalin min salatin wa siyamin bazan ba ku ba labarin wani abu wanda yake sallah yake sadaka yake sallah yake sadaka yake azumi lada kamar ya sallah ta tadawoyi kamar ba farilla ba wanda ya yi sallar nafila lada ya yi sadakar nafila lada ya yi azumin nafila lada mine ne shi sahabar na manzo Allah abi da da yake cikin sahabai yace ba zan ba ku labarin wani abu ba wanda ya yi daga tsaka kai sallar nafila ko kuma daga tsaka kai azumin nafila ko kuma daga tsaka kai sadaka ta nafila duk wannan abu in kai ya yi silada sai sahabai suka ce bala ya rasulullah eh ya manzo Allah ba mu labarin wanda ya yi silada sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce islahu za ta bayyana gama mutum biyu busu dadi mutum biyu busu fahimtar juna ko busu ju busu ba magana ana samu ko da yake dai sai dai a rika fuska yanzu ai ba a gaban na ana sallama yanzu duniya ta ci gaba da wuya ake gaba sai dai a rika wa juna fuska to kenan mutum biyu suna wa juna fuska ko suna gami ga sanan dai to ka zo ka daidaita su su daidaita su yi sulhu su koma suna son juna kamar da suna aiwataka na musulunci suna wa juna kyauta suna ganewa juna to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahi sallan nafila yahi azumin nafila yahi sadakan nafila lada kun gane kamar wai misali ka zauna kai ka zauna kai raka goma ta nafila kuma a wannan lokacin a tarjume ka je ka gama wa'ansu suna gaba wannan kahilada lada kuma ya yi da kamar yanzu yau in yi azumi hadisi yake ni na yi azumi da yau ba farin ba na fila to kuma ga wa'azistan suna gaba na je na gama su kuma allah ya sa aka samu dalilin wanda suka shigi suka koma kamar da to na yi ni azumi na wurin nan lada idan ta gaya ma ta ƙari bulbulu shi musulunci yana so aibi a so juna ka arrabu da wani ba da sai ba dama su ne kullum Allah tufta ba abuwa samai in an bude ko ne sama a gafartawa kowa sai je wanda da kwai shi dan uwan shi in suna gaba sai Allah ce unzura ha sai ne wanda ba a gafarta musu dan wannan shi musulunci bai so mutum koda ya saba ma na ma gaba kai kakkame ai da mutum kai gaba ma ka tauce kwana uku koda bai san ra'ayin kai dai in mai sallama afshi salaman gaishe assalamu alaikum umma bai mai da ba kai ka fita kuma kai kokarin duka hukuma kamar mu'amala ku tada in kai kokari ko hukuma wannan to kai ka yi shilada kuma kai wanda kai ce ka shirya sun kuma ka hilada amin hadisin can baya hadisin huzaifa ko da abi qurata kuma yadda ake kamar in kai ji mutum biyu yanzu ga muna muna tare a cikin abokai ko alakwal ko a makaranta ko a gurin kaso ko wani guri sai ka ji mutum biyu mutanen ku abokan ku su fahimta juna ba haske ba zaka ci gaba da watsawa ai mu yanzu haka ne kuma da wani yanzu ba mutumin da mutum yanzu ba da mu ciki ko to so ake kaje kaje wannan kaji wannan kai kokari ka gama su ko ta kai MBK din su ma gidanka ko a je gidan wani ka gama sai ka samu lada an mi hadisi tamba na Huzaifa da Salman al-Farisi da Abi Qurra yanda shi Abi Qurra ya da Salman al-Farisi da wani da Huzaifa ba su fahimta juna ya je kokarin ya gama su to haka ake so musulmi sai na gabe ci
قال حدثنا فروة بن عبد بن عبد المقرائي قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق قال كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة
to yace hadasana na 263 ku rika yin layi akan kalma mutum fitat da wani abuwa hadasana yace wa حدثنا فروة بن أبي مقراء قال حدثنا قاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن أمير بن إسحاق قال shi wannan Umair bin Ishaqa yace kunna na tahaddasu tabi'ai ne kamar su malamai sai yace kunna na tahaddasu mun kasance muna hira ilimi kenan na tahaddasu kamar muna tattauna muna da so abin da ya shafi ilimi ko wani abuwa shine yace wai hudu wannan Umair bin Abi Ishaq Umar bin Isa ya ce kunna na tahaddasu mun kasance muna muna tattauna haka muna hira a cikin hira ta mu sai muka ce inna awwal ma yarfa'u minan nasi farkon abinda za a doke daga cikin mutane kenan karshen zamani shi yace al ulifatu shine hadin kansu da soyayya tsakanin junansu kenan kamar in duniya ta zo ta zo alatan ko wa'in kane shi dai wanda ya mutu kiyama shi ta zo ai kai da ganin duniya su kasan dai kawai ta yadda ake tafsawa to kenan shi ne ce horkon abin da za a ɗoki daga cikin mutane in duniya ta fusta shi shine alifatu haɗin kai da wani solidarity da haɗin kai da son juna shi za a ɗoki kuma muka ji ba su duba ba haɗe za a haka ne duk a yanzu ba a kowa zai yi tare baya na kakannin shi da uwayensu da gidansu ya leka da unguwarsu zai ga aida nan dalle karce yanzu ga na unguwa ce na ko a maraya ko a gari ko a ina ne zai ga lattijo ɗaya na unguwa ya mai da ɗayan unguwa ya ɗiyan shi a unguwa ku zaka lissa da kana yawon zana da wanda ya kai wani idan san kamar sau zai ga da yana wani premier zai ga ayi a unguwa lattijo ɗaya yana ikon unguwa ko makoci da makoci ka iyawa dan makoci fada a zamana lahiya ko to yanzu ko in kai ma kila uwar ta shago shi ta ce ɗanka ne lokacin da na kure shi kana ina ko to na kaga duk babu soyayya yanzu ga aida mafiya da dama da muna yara a unguwa na ko kuna wani wasa ko kuna balo ko kuna wani abuwa da ko soyayya inda tije da yazo ce mu kai ga kowa sai ne sai ya bari in wani ma zuwa zuwa sai da wani tije zo da kasuwa da leda shi a hannu me ake tarwashi ake amshi ne a amshi ne da ko da gudu a kai mai a kai gida to wani sai giya ba da wani abu ko yanzu da yara suna ba da nan sun ga wani gana babba da wata leda ko da wani kokara ga sun tarbe shi da gudu su amsa su kai gida eh yana cikin biyu su bu sa kai ba ko su kai kima ce kudai da ya sa su ko su gudu to kaga to da irin wannan zai babu shi yayi ne ya kaura kenan shi wannan a wannan kudin nasu sai suka ce me za a fara dokewa al'ulf za a fara dokewa to amma dai he malamai suka yi bayani al'ulf dinan soyayya shuna ba ita za a fara dokewa ba ita ma tana ɗaya daga cikin wanda za a fara dokewa abinda za a fara dokewa tafiya ne ake a doke kaza a doke kaza a doke kaza suna sun ce kamar al'urfu za a fara dokewa amma ne sai malamai suka ce tantagar hadisi sahihi wanda ya zo ilimi ne za a fara dokewa ilimin addini kamar ƙarshen duniya ta zo ilimin addini ne za a fara dokewa da kwai ruwa da dama ta sahabai wanda suka hoto a wani abi darda ya hudu ta shaddad bin ausin ya hudu ta inda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa awwal ma yarfa'u min nasi al-ilmu awwalu ma yafa minan nasi farkon abinda za a doke a cikin mutane sai ce ni al'ilmu shine ilimi ilimin addini ko kuma suka ce a doke ilimin addinin sai dai sunan ana yin shi kamar firatikin babu shi kuma karbar duniya yanzu da kakanninmu da suka wuce da yanzu ina aka yi samun wa'azi da karatu yawwa yanzu na wannan sauran duk inda kashi annabi ya ce ko duk a facebook ana watsa a group ana watsa ko to kuma su wancan a can da an kasha baya littafi ma na zaga shi littafi ma tsada ne ko littafi da wuce ne kaba ne ko karatu da wuce na ma'ana kare ko to auna daga al'adar su kuma da mu da su wahi imani eh to shi ne wannan kenan kuda da ilimin wa suka ce kuda da ilimin amma dai za a ɗauke aiki da ilimin ba aiki da ilimin an ɗauke shi eh zai ga daki-daki ga ilimin amma dai an ɗauke ilimin addini kwata-kwata babu shi shi wanda sahabin wanda da ya ba da lamiruwa yake cewa da ya ba sahabin da ya gaya mai sai ya ce falakita ubada tafi da sabi sai na game da ubada kamar shi sahabin ya wannan magana cikin tabi'ai sai kuma sai wanda ya kudewa magana cikin su sai ya gamu da wani sahabi mai suna Ubada ibn Sabit sai ya ce fa qultu lahu sai ya ce Ubada ala ta sai mai mai qulu bi abuka shin baka ji ba abinda dan uwanka yake wadi Abu Darda yana cewa wai farkon abinda za a doke daga cikin al'umma shine ilimi sai wannan sahabin Ubada ibn Sabit da ya tabbatar da abinda Abi Darda ya wadi sai ya ce sadaka Abu Darda sai ce abu darda ya yi gaskiya haka ne annabi ya ci farko abin da za a faɗo fiya daga cikin al'umma ilimi sai ci gaba da cewa in kana so ma zan baka labari da farkon abin da za a fara dokewa na ilimin sai ce ba ni labari sai ce za a fara dokewa da tsuwa cikin sallah alkushu ubi sallah farko a fara za a doka daga cikin ilimin sai ce nutsuwa cikin sallah ita za a fara dokewa kuma yanzu kan ruwa ai haka ne ai sallah bai sani zanta Allah da annabi da wanda dan suke gan ma sun gana da wane da sallam ayin zuwa shafshaf ce kowa ya shigo masallaci kamar gauga yake yawa ribo kuma babu kamar nutsuwa su sahabbai in suna sallah kamar kai ɗaya ne suka tsayawa yadda ka san da kowa wanda ake ce musu ma hammamatul masjid irin baya ba masu abdullahi bin zubair in suna sallah kamar a gindin ka'aba tantabara sai sai tantabaru duka su hausu bisu wannan kamar iya a ce ya yi sujada tantabara tana iya hawa shi ta jima ba ta shi ba muwa ko bai san ta hau shi ba kamar mu suna sallan ne a nitse a nitse wanda kawai ai ana cewa aka in kana so wai ka yi sallah kamar yanzu ake mutum kullum zai sallah kamar yanzu a ce ka yi sallah wadda an rubuta ma kawai daga wannan sallar sai kabari ya zaka sallah ai a tsatsa kai da kuka kuka ko to haka ki so kai sallah a ce to wannan sallah dai fadan fa ne aka zo dai kai wannan sallah ita ce sallah ka ta fada ta karshe to ya zaka sallah to kai zaka yi ta dace to da wanda ya ce farko abin za a daukewa daga cikin ilimin kuma alfushu fi salati shine nutsuwa cikin sallah kuma kar ba haka ne duka sai a gyara tunda wanda zai ce ma shi ustaz din ne da wanda ya gane da ne a yanzu mafi an kana sallah in kai ne liman in ma ya gyara hula ya yi jage mu ya yi haka ya yi wani haka saura ta yi kara ya kashe an yi haka koda ya haka neman eh kalli duk liman da muke haka ne kawai an yi allahu akubar ya wa kula haka ya jage mu ya yi haka ya dan gyara riga daga can saura ta yi titi ya yi kashe in kai magana ce ai bata ba sallah yana da kuji ai aiki ne karami ya haka ya kashe saula kuma sai ma haka ya kashe ya ji haka zai sujada haka ko haka ko kuma riga haka dai haka ya miki sallah majority ka turbe di kursa ai da haka miki sallah to su kuma can su ai ba haka suke sallah ba ko kuma masallacin ma zan karbo da leaks ne ka dai ka ga masallaci na nan nan Afirka ma da magaram balle gaje irin kasashen Laraba na kashe wani masallacin kalle kalle ma kallon sama zai hana kai sallah eh in da bai mutane mai zakai irin masallacin kalle kallon adam masallacin wani barka da tsakar da cikin sallah to su kuma sahabbai can da suke yane masallacin nasu wanda tafin wata babu ita tabar ma babu ita a bisa me ƙasa ne kawai ƙasa ne tsakuwa a bisa da suke suje da su tashi su yi na gaske to amma da yanzu karuwar duka mumini ne eh yawwa mu kawai sai da Allah ya cika mu da imani da yawan inda hasanatu yuzibuna sayyi'ati da yawan yin alheri shi amma da ka karanci duniya ta yanzu kai mata ka aje ta sai hannu ka karanci ta kuma ka karanci can zamanin sahabbai da ba ma sahabbai ba da waɗanda suka zo baya baya bayan sahabbai ma ka karanci zaga gaskiya ba ba ɗaya ne ba kawai abin dai ana yi alhamdulillah dai sallar da mutane muna kokari ana yi shi ne kawai kenan shi ne ce farkon abin da za a ɗauke kenan malamai suka ce ilimi shi ake fara turkewa ko kuma da aiki da ilimin ƙura'ani ya zamanto sai zanen illa rasu sai zanen sai har da shi duk wanda ka zai rera mashi ya rera mashi sosai waka hikomi bai bai amma dai kuma practical ma ba ɗaya wadda ake yi amma da in rera ce hadisin an rera an haddace ƙura'ani an rere ko amma da sai rasu ko sai da ya sake na ƙura'anin kawai shi sura yanzu ba haka ne ba duk gidan da ka shi ƙura'ani na yake da kwai eh eh kai ƙura'ani ɗan ka ƙura'ani mata ka ƙura'ani kowa gidan ƙura'ani shi ne wani malami ce mashi ban ɗaki haban ɗaki muke shiga da ƙura'ani sai muna shiga da salula uku salula ka ƙura'ani yanzu a nan ƙura'ani ne za su kowa da salula shi ka ƙura'ani mafiya eh to sabewa ai mi zai canza bai mi nan wai wanda suka haddace ne yake kansu su sauran sahabban zamanin annabi a me yake wata qur'ani a fata cewa amine ne amewa zai kai musu ba kuma wanda ga da kace qur'ani application ne ko tak tak ya danna ma ka danna mai danna mai duk littafin duniyar nan da ka gani yanzu da ka shiga google ka rubuta adabul mufrad ko littafi ka rubuta sai ka shi kai tele sharje shi ka hudu shi ka sa ka hudu shi to su sahabbai sun samu wannan hadisi eh in za su dauko sai su yi ta daga makka zuwa madina su je su ɗauko magana annabi ɗaya su yi aiki da ita in ƙura'ai ne suka hada ce aya goma ba su cin gaba sai sun koye ta sun iya ta sun yi aiki da ita sun yi practicin ta suke ci gaba to amma dai muwa ke duk wani abubuwan ƙarshen duniya amma dai kuma wanda zai zo baya kuma fa sai ga wannan zamani shine zamani na kirki ya ce musu eh yawa yanzu kamar ni duwa da yi dogon kwanaki ƙar shekara ɗari a gaban nan devil drake ya kai devil noa ya ƙarar shekara tamanin kenan in yi rinke shi yana ba yara labari ai zai ga lokacin nan abin ya lalace ga zamaninsu shi ne zamanin 'yan aljanna to haka duniya za ta je a haka a haka a haka a haka a daidai abu guda biyu zuwa uku ne kullum ake wadi a irin wannan munasaba mu kiyaye abu daya biyu uku mu kiyaye kan mai shirka babban abu babban abu inda shirka la zulmun azim ka kiyaye kar kai shirka da Allah ka kiyaye kar ka shiga haƙƙi wanda yake tsakankaninka da mutum ka sa ai haƙƙi ne da ko haƙƙi tsakankaninka da ko haƙƙi tsakankaninka da mutum na uku ka gama da mutane lafiya a su musamman uwaye wani malami yake ke wadi yanzu musamman zamanin man namu ne yanzu na ɗaya a hankali ka kiyaye wani abubuwa tun da ka lura ko'ina yayin da ko wanda bai ji music ba wanda bai ji music ba a yau bai ji waka ba a yau bai ji ganga ba a yau wane ne eh ai dole ta biyo ana ba da irin malamai na da na canda wani tinkan duniya nan ta ci gaba wani tinkan duniya ta ci gaba yana kudu ba irin tsakin malaman na wanda Allah yake musu wani firasa wani abubuwa su faɗi abu wanda su ma ba su san ba abin zai wakana kamar Allah yana ba wa an malamai daraja sai su faɗi wani abu wanda kuma su ma san ba abin zai wakana sai yana kuɗi ba wani malami a ka'aba sai ce za a wayi gari ana jin mai zikana sai aka ce ya shiru ce to za a yare ke fasarta kamar yana kuɗi ba da irin malami ne can shekarun shi sai ce za a wayi gari fa duniya ta zo ka shi haɗanin alƙajin wata aka ce wannan malam ya shirbice ya shirbice ke wannan kudu bai bai sa abin da yake wadewa to me fasara wannan magana tashi to haka in gaje ka'aba kana dawafi kana karatun qur'ani take tana kara sallan kana hatta cikin raura tana kara ana danne ba misali ko ta je a gudu jimbin ka'aba kin daki Allah ba kowa bai na haka haka mafi yawa eh ko ta hajji ake ko umara kaje ko menene eh ko umara gaji yanzu ko wani abuwa ai kawai salfi ne kai kana aikowa gida muna mukamin ibrahima muna safa da haka muke kowa muna safa da barwa ta yi so ne nan garin kana juyawa kana da shiga shiga facebook zaka watsa a ga inda kake kana gindin ka abawar al'aura ka gani ka shiga youtube kan ka watsa ka ga wata waka ta bugo nan da baka ne ba malayu to to wacce malamin da yawa na firasa yace zai aka ce ya shi wuce kaga abun to su wacce mutane sun gane miji suke gangan za a zo a buga a gurin to shi ku ba haka ne ke rike da kaga sai yanzu zamani ya kama muka ga abu amma dai mu gane ba kamar su wani abubuwan ba ca akai ba a wasu itiliyar su da kwai gyaran su da kwai bannan su ci gaba ne tunda ai sun watsa musuluncin sosai sun watsa musuluncin sosai su irin salolin nan to amma dai wani abubuwa kuma sai an yi ne an kiyaye sai ce babun almizahu in aka ce almizahu shine raya ko zolaya a lokacin to sai mu tashi babun zolaya kamar da kai zolaya da muke wannan da kai ta a musulunci ko babu ita shine babun almizahu da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka